الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wa ya haƙuri mu samu mu kora saboda littafin akwai aiki to wannan shine karo na na uku ko? ha an kai na hudu? to masha Allah eh jihadu sheikh Uthman ibn Fodiyo rahimahullah muna nan cikin shafi na goma karkashin almabhasul rabi karkashin alfaslul awwal muna bayani game da ahwal da yanayi da Sheikh Usmanu ya samu wannan ƙasa ta fuskar addini a to za mu ci gaba mun tsaya unzur kitab al-islam fi nigeria li'adab al-ilori bayanin da ya gabata kenan shafi na 102 zuwa shafi na 103 wadda sanannen littafi ne to kaga shi ma yayi bayani akan halayen mutanen wannan ƙasa yace alamomin musulunci a wannan lokaci kaɗan ya rage su shafi to sai a ya ci gaba da cewa ibta'a da kafirun minal musulmina a mafi yawan musulmi sun nisanta amma na bi'i aqidatihim daga mabubbuga aqidarsu as-safiya wadda take farantacciya ita ce alkitabu was sunna wa an islamin rasuli sallallahu alaihi wasallam haka sun nisanta daga barin musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wasu sahabati da wanda sahabbai suka yi aiki da shi radiyallahu anhum Allah shi yadda da su wa khalaqu bil islami katsiran min adatil jahiliya wal wasaniya suka garwaya al'adodi na jahilai da na bautar gumaka a cikin musulunci hatta lam yabqa lahum min al islami illa ismuhu sai dai zan ba abin da ya musu saura a cikin musulunci sai suna kawai wala min alqur'ani haka ba abin da ya saura game da qur'ani illa rasmuhu sai rubutunsa zaka ga gidan kowa akwai qur'ani amma abin da qur'anin yake dauke da shi to zaka ga kuma ba a aiki da shi balma an saba masa eh to wannan a duba shi ba littafin al-islam fi Nigeria na addoktor liwa'uddin wasu daga shaiku abdullahi gwandu rahimahullah a shaiku abdullahi ya faɗi gaskiya rahimahullahu allah ya masa rahama haisu ya sauwiru lokacin da yake suranta hakikata hazihil hala yanayin yadda siffar wannan yanayi yake a wancan lokaci fi kitabihi tazyinul waraqat a littafinsa tazyinu alwarakat shi ma ya yi bayani izu ya kulu yake cewa inna wa in kunna bi ardin lam takun lil muslimina nuqimu fil kuffari lasna nukhalituhum bi shay'in bal lahum dinun lana dinun nabil muhtari ashehu abdullahi yace inna mu ya rubuta wasu baitoci ne don a aika wani malami wanda ba da jima ba za mu zo kan ita kasida din cikin tazayyinul warakat Sheikhu Abdullahi ciki sai yake bayanin halin da suka samu wannan al'umma ta ƙasa Hausa yace inna mu almajira Sheikhu Usman wa in kunna duk da mun kasance bi ardin a cikin wata ƙasa lam takul lil muslimina ba ƙasan musulmi bace kenan ƙasar waye to ka gani ga su da kansu suna faɗa ya kuma kace ƙasar musulunci ce kuma su a gabansu abin ya faru to nawa za a karɓa shehu abdullahi siƙa ne eh siƙa ne sai ce nuqimu fil kuffari muna zaune ne cikin kafirai daruratan saboda ba mu da ƙarfin tunkuɗe su a wannan lokaci ko ba mu da damar hijira don lokacin ba su ba su yi hijira ba eh lokacin da yake suran surar da yake surantawa lasna nukhalituhum amma fa akramaka Allah ka sani ba ma cakuɗe ɗeniya da su bi shay'in da komai duk abin da suke da kafirci ba ma mi ba ma shiga bal ma muna inkari bal lahum dinun suna da addini lana dinun nabil muktari ko kuma muna da addini ka gani lakum dinukum waliyaddi to wannan shine saboda haka magana ɗan Hausa zalla za a ɗauka ko ta malaman nan saboda haka ƙasar ba ta musulunci ba ce to haka ya faɗa waƙala aidan almarji usabi usmanu man qad ja'ana fi zulmatin fa azaha anna kulla aswada duji-duji wa da'a ila dinil ilahi wa lam yakhaf fi dhaka lawmata la'imin aw fuji-fuji فانصات خلق حين صات لصوته وعلى له صيت وعلى له صيت فويك الأبرج بشرى لأمة أحمد ببلادنا بشرى لأمة أحمد ببلادنا السودان في هذا الزمان المبهج كم سنة أحييتها وضلالة أخمدتها جمرا ذكى بتأجج وطلعت في أرض عواعدها عدت وتخالفت سنن النبي الأبهج استعظمتها أهلها فاستأسدت وصدت دوين الدين باب الولج فاستنصرت بجفانها وتنمرت جرذانها ترمي بنسل سلمج من أراد دين الله يمحو عزها فقمعتها قمع القوي الأعوج فقسمتها بالبيض من آياته وأسنة سنن النبي الأدعج صلى عليه الله ما هز الصبا أذبات غصن في الرياض خبربج ولكل فرعون طغى موسى سطى وقضية آصت علي ينفجي فابيض وجه الدين بعد محاكه واسود وجه الكفر بعد تبلج والدين في عز ونهج منهج والكفر في ظل ونهج منهج والسنة الجراء صبه ينجلي والبدعة السوداء ليل يدجي طمست معالمها وأخلق ثوبها والدين في درع يميس مدبج to Allah ya ji kan malam to dan hausa a fasara ma don na san bai sa abin da aka faɗa ba eh eh a sai ai dora kyale shi kar a ba shi ilimi a eh eh saboda haka malamai ke magana ka kama kanka ka ruba makanka asiri to mun yi sharhinta a karatun mu za ta zinu eh amma bari mu yi a gurguje to yana bayani ne akan ashekhu usman da kuma kokarin da yayi da halin da ya samu wannan al'umma yace usman shi usmanu man qadija ada shine wanda ya zo mana fi zulmatin muna cikin duhu na bata shi ne wancan duhun da aka yi bayani a baya fa'azaha anna sai ya gusar daga gare mu kulla aswada duji-duji duk wani baki wanda yake baki wilin shi ne duji-duji e ana cewa baki wilin ko? wada ya yi kira iladinil ilahi zuwa ga addinin Allah walam ya habbe ji tsoro ba fi zalika cikin wannan kira laumata la'i zargin mai zargi au fuji-fuji ko ɗan hayaniya mai surutu bai shakarsa fansata halkun halkun jama'a da yawa fansata wato suka amsa shine ma'anar fansata ai ajaba suka amsa li sautihi ga kiransa ahida sata lokacin da ya daga murya ya ce a zo a bi Allah kowa sai mutane suka yi ta wa alalahu situ sautin shi ya ɗaukaka fuwaikal aburuji saman taurarin taurarin da ke sararin samaniya wannan kinaya ce game da cewa kiran ya kai ƙololuwa bushura murna li'ummati ahmadin ya tabbata ga al'umma annabi muhammad bibilade da a wa'annan garuruwa namu as-sudani fi haza zamani a cikin wannan zamani to ka gani almubahaji wanda yake tsoho tsoho ko kuma mai banƙayi a cikin wannan zamanin namu mai banƙayi la'akari da ke nan bayan da a wasa da jihadin da ya yi sai zama daga abu hajja kam zai yawa sunnatin sunna a hayaita hakan rayar da ita wadda lalatin da kuma bata akhbatta ha kan rufe ta kashe ta wanda ta bunƙasa sai da ta zamo jamran kamar wani ƙyanƙyashe na wuta zaka wanda ya huru bi ta'ajjuji saboda hurasa da ake yi shine ƙyanƙyashe na bid'a da shirka wa tala'ata ka bayyana fi ardi a cikin wata ƙasa awaidu ha'adat al'adunsu na wannan ƙasar sun ƙetare shari'a sun saba ma shari'a wata khalafat sunanin nabi sun saba ma sunnonin annabi al-abhaji bai ban ƙayi sallallahu alaihi wasallam ahaluha mutanen wannan al'adar ista'azabata suka dinga girmama su suka dinga girmama su ana suna ta kare su suna abin nan fasta asadat sai da suka koma kamar zakoki su bid'o'in da shirkoki da sauransu ma'ana sun girmama sun yi ƙarfin da in ka kalla za ka ce to sai dai wani hali ya kawai a bar Allah wasadat suka toshe babal wullaji ƙofar masu shiga duwai na dini koma bayan addini duk wani inda ba Allah ya yi mai ga munkatar ba to da wahala ya musulunta saboda ƙarfin ayyukan na saɓon Allah a wannan lokaci fastan sarat saboda ƙarfinsu bigisanuha yan tsuntsayen nan yan caku yan ƙananan nan sai da suka koma da kasan maiki ma'ana ƙada da waɗanda ba kowa ba sai da suka koma manya daga cikin bidiyoyi jirzanu ha ɓerayensu watannan maris suka koma da kasan damisa tarmi har suna jifa benasilin da takobi ko kibau salmaji mai katsa wanda yan halba shi kai tsaye sai ya katsa to duk wannan da yake naya ce zuwa gami cewa bid'a tana cin karenta mushrikai suna cin karensu babu babbaka to ba wai a sheku usmanu ba manara da dinallahi saboda wazani ba za ka ce man ba za ka yi naƙalu manara da dinallahi duk wanda addinin allah yake nufi to yamhu izzaha in ya bayyana zai goge daukakar wa'annan bid'o'in da shirka ba na wai koda ba a shehu usmanu da ya bayyana ba wani ne daban in dai Allah ya nufa zai ja baki ya shiru faqa ma ataha a shehu usmanu sai ka sa guduma ka bubbuge su ka faffashe su qab abugu na alqawi mai karfi al'awaji wanda yake ba hagu ka san bugu ne yafi zafi faƙasamta ka karya su bilbedi da masu amma fa min ayatihi na ayoyin Allah shine ayoyin alkur'ani wa asinnatin da wato masu bilbedi ta kubba wa asinnatin da masu ina nufin sunanin nabi su da sunonin annabi sallallahu alaihi wasallam al'ada aji wanda yake mai kyan ido sallallahu alaihi wasallam salatin Allah ya tabbata gare shi ma hazzar sabah matukar iskan asuba yana kada azabati gusunin wato sansamin reshi firriya da cikin fadama khabar baji reshin da yake na'imtacce sifa ne ga gusni ai gusnin khabar baji wato iskan asuba yana kada sansami na reshe wanda yake ni'imtacce fin riyadi a cikin fadama sai ce kuma ku sani wali kulli fir'auni duk wani kangarare shine fir'auna anan ba fir'auna na zamanin annabi Musa ba saboda ana buga misali da shi saboda kangararsa sai ce to duk wani kangararre mai sifa irin ta fir'auna ba da ya ƙetare iyaka to musa saba allah zai ƙera masa musa irin nashi wanda zai kai mai farmaki ya kai mai naushi sai ya bige shi to abin da ya faru ke saboda haka shi yunfa ko na fata ya yi aiki irin na fir'auna to sai Allah ya kawo musan wannan zamani shine a Sheikh Usman wa qadiyatin duk wani hukunci na ilimi kuma da ake neman fatawa gare shi asat da gare duniya to aliyun sai Allah ya kera mata ali fuji da zai kuranye ta yayi bayanin ga yadda take sifa ce ta aliyu ibn abi talib duk wani karatu da yan makale ko wata fatawa ko wani hukunci to za ka ga sahabbai suna koma zuwa gare shi fabiyar da waje hudu fuskar addini ta yi haske ba da mahaƙi bayan da tabi ta goge wasu wadda waje kufuri fuskar kafirci ta yi baƙi ba da taballuji bayan da tana haske tana ƙyalƙyali waddinu sai addini ya kasance fi izin cikin mai daukaka cikin buwaya wani hajin da goda mai manhaji wanda yake sabo mai kyau kyakkyawa walkufuru shi kuma kafirci fi zullin ya kasance cikin kaskanci wani hajin da goda mai manhaji wanda yake tsoho yana nufin shirka da bid'a wasunnatu sunna algarra'u wadda take fara kal subhun yanjali sai ta koma kama asubahin da yake wayiya yake bayyana wal bid'atu bid'a as-sauda wadda take baka laylun yaddaji to dare ce a lokacin da yake lullubewa da duhunsa mala yace ma'alimu haddu wata alama ta bid'a to me sat an goge an sallame ta wa ukhlika sawbuha duk wani sutura nata an tsofar da shi waddinu eh kai mata zigijir waddinu addini mudabbaji ko fidir'in yana cikin wata riga yamisu yana yawatawa yana kolewa yana jin daɗi mudabbaji wadda take ƙawatatta wadda aka yi mata ado to abinda addini ya koma ke to wannan duka yana sauwara maka yanayin yadda a shekhu usmanu ya samu kasar da kuma yadda mi yan mai sheta Allah ya saka musu da alkhairi المبحث الخامس مبحث نبير أقوال العلماء في حكم بلاد هوسا قبل جهاد الشيخ عثمان ابن فودي an samu malamai tun a wadda lokaci sun yi fatawa akan hukuncin ƙasa hausa ƙala shehu muhammadu bello rahimahullah ya ce wa ƙariƙar damna haƙiƙa mun gabatar anna sayyidana al-mukhtar al-kunti shugabanmu al-mukhtar al-kunti ƙala ya faɗa fi kitabi cikin littafinsa al-jur'atis safiya wa nasihatul kafiya ya ce baladun sudani garuruwan ƙasa hausa baladun gari ne galaba ala aksari ahaliha alkufur kafirci shi ne yarin jaye ba abutanta a wannan lokaci wa man fi hamin almusulmina yan kwarorin da aka samu daga cikin musulmi ta hata ƙaharil kafarati su kuma su da ƙarƙashin rinjayen kafirai ne kaditta ka zuhun umara kuma su sun rike su a matsayin jagorori tsarinsu suke bi umarninsu suke bi wannan su ya amalu na bai amali amirihim galiban kuma a galibi mutane suna aiki da aikin shugabansu wa ƙari galaba alaihim zulumatul jahali wal hawa wal kufur sai zanga duhun jahilci ga duhun son rai ga duhun kafirci ya rijaya a kansu in ji wa al-mukhtaru al-kunti wanda shi kaga ba ba fulatani ba ne kuma ba ƙasan nan yake ba ƙala shaihu shiyuhi na jibrilu ibn umar wa amma ma wa ƙafi biladis sudan amma abin da yake aukuwa a garuruwan sudan ana yana rufin ƙasa hausa yani min mukhalliti a amalin kufuri daga waɗanda suke garwaya ayyukan kafirci biya amalil islami da ayyukan musulunci allazina hum galibu muluki hazihil biladi wa junudihim su ne mafi yawan sarakunan ƙasar nan da rundunoninsu to sai yake cewa abin da yake aukuwa falaisa bibida'atin ba sabon abu bane ba farau bane shine bibida'a ada kamin su ma an samu wasu wala ta harifin ko ba juyawa akai ba wala ta gayirin ba canji bane wala ittikhazi sunnatin kuma abin nan ba sunna bane ba abu ne wanda aka rika a matsayin sunna ba bal huwa kufruhum ba haka ba kafircin nasu allazi baqau alaihi wanda suka wanzu a kansa shine idh lam yunqal an ahadin saboda ba a nakalto daga wani ba annahum tarakuhu qattu sun bar wannan abin da kafirci walau nukila lasumi'a inda an nakalto da an ji sun makala sai ce illa annahum lamma adkhalu ala zulbihim anwar salati sai dai dubara da su sarakuna suka yi lokacin da suka shigo da hasken sallah za a gansu suna sallah wasiyam da azumi watalaffuza haka kuma suna lafazi bila ilaha illallah to zannal jahilu minhum sai jahili daga cikinsu ya zato wa qalilul ilmi da wanda yake da karancin ilimi annahum muslimuna wai musulmai ne kafirai ne wai sai dauka sallar da suke da azumin da suke to ai musulmai ne abinda su yan Hausawan ke faɗa kenan to wannan jahilci ne inji malam jibril malamin shi a sheku usman kuma shi kaga ba fulatani bane bale ka ce yana kare hausawa a yana kare fulani kalla innahum laysu bi muslimina ka duba fa ko alama ce kaga sarakunan nan na Hausa ba musulmai bane kaga wa ya fara kafurta su malamai eh a ba sa faɗan wannan sai a ce dan fodiyo ya kafurta su kuma duk wannan yana cikin infaqul maisur malaman nan komai ba sun karatu ne ba a yi وقال الشيخ العلامة عبد الله ابن فودي رحمه الله في مقدمة كتاب ضياء الحكام فيما لهم وعليهم من الأحكام ya faɗa a farko-farkon littafin ba ma da nisa ba shafi na biyu ya ce amma ba'adu bayan haka faya ƙulul faƙiru ilallahi abdullahi ibn muhammad ibn usman lamma manna allahu alaina lokacin da allah ya muna baiwa bil hijirati muka samu muka yi hijira min biladil kuffari ka gani daga garuruwan kafirai saboda haka ba sa kallon su a matsayin musulmai kuma an faɗi abubuwan da suke yi na kafirci in ba kafirci bane to sai ka zo ka yi bayani alfasa kafa siƙai ahali hausa to ka gani ma'abuta hausa azzanadiƙa zindiƙai malam ya kausasa ko fi shaharin lahil haram hijiran nan mun yi ta a cikin wata Allah mai alfarma zilƙada watan zilƙada sanata samaniya asharata wa mi'atai a ba'adal alif wato 1218 suka yi hijira kenan من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام كما اقتداء به هجرة da mun kai mun koyi ne da manzon Allah ma'ana hadda hijirar to sai da muka samu annabi yayi sannan muka yi saboda tsananin koyi da manzon Allah wa firaran da dinina kuma mun gudu ne da addinin mu saboda an hana mu addini wanda aka hada shi addini kuma an bashi dama yayi mi to inna ardi to ka gani sai ce faja'alal kufaru to bayan mun yi hijira ku ji wannan magana da kyau sai kafirai suka dinga ya katulu dal musulmi na suna kashe musulmai daga cikin allazi ne siyu na ilaina waɗanda suke yin tafiya don su yi hijira zuwa gare mu da an ganga ka yi hijira ina zaina wurin asheku usman sai su sa a kamo shi a kashe shi in yana da dukiya a kwaci wa ya akuluna amwaluhum suna canye dukiyoyinsu wa ya shunnuna algharat kuma suna kai hare-hare alaina akan kenan wa ya fara to kai dan Hausa kaji eh kakanninka su suka fara tunda kace kakanninka ne su suka fara to da suka yi haka to jihadi shi ko na musulunci ba a yin shi ba shugaba tunda malamai ne mala ya ce fa baya ana sayi da asirina sai muka yi mubaya'a ga shugaban zamaninmu almuhiyya lissunnati nabiyina wanda yake raya sunna annabinmu usmana ibn muhammad shaƙiƙi eh wato ɗan uwana shaƙiƙi kenan kuma wa kuntu bihamdillahi na kasance da gode ma Allah awwala man baya'ahu farkon wanda ya fara ya masa mubaya'a a sheku abdullahi ya fara sai ce alaƙa a kan cewa za mu yi masa ɗa'a amma fa alal kitabi wa sunna bisa littafin Allah da sunna jihadin da ya saba ma alkitabu wa sunna da ba za su yi shi fawaka a bainana wa bainal kuffari kaji ko? sai ya auku tsakaninmu da kafirai ƙitalu yaƙi saboda wancan harin da suka kawo mana waje a ilaina ƙwagutuhum sai ɗagutunsu ya zo mana yana nufin yunfa eh bayani zai zo bijaishin da wata irin runduna kalji bale kamar duwatsu kuma shine yaƙi na farko babba lokacin ba su da makamai dawaki ma an ce sha wani abu ne wasu ce sha biyu gare su da sauransu to kuma dama kamin ya yi yakin gaba yadda zai zo sai rubuta takarda shi yun faɗi ga sauran masarautu ya aika masarautar zamfara ya aika ta daura ya aika ta katsina ya aika ta kano ya aika ta borno ya aiko ta kebbi yana neman su ba shi gudunmuwa a kan ya zai yaƙi ɗan fodiyo dukkansu kuma sai suka ansa masa sai suka ce lalle ka yaƙe shi kuma suka ba shi gudunmawa suka turo wasu daga cikin rundunoni suka zo suka haɗu da na shiyun faɗin sai aka zo aka kai musu hari tunan da su kuma sai suka tashi tsaye suka kare kansu cikin taimakon Allah kuma sai suka yi rinjaye a kansa to me ta'addanci a ciki dama ce ai uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim to shine ya faru an musu izini saboda an yaƙe su su tashi su kare kansu kuma Allah ya alƙawali zai bada gudunmawa kuma sai ya ba su gudunmawa to me ta'addanci a ciki shi ke nan karka kare kanka a tumanna wace duniya hankali Allah ya sauwaka ya kamata ku ji tsoron Allah in bisa jahilici kuke yi ku koma makaranta in kuma bisa son zuciya kuke yi kwangila aka baku to ku ji tsoron Allah akwai kiyama za ku tsaya da ɗan kodiyon da kai da kake cewa shi asasa boko haram shi asasa lakwarawa shi asasa yanki da nafin waye-waye za ka tsaya da shi gaban Allah ka san da wannan akwai kiyama Allah ya shirya da mu fahazama Allah jiyushahum Allah ya rosa jiyushahu rundunarsa wa azalla bi zalika Allah ya kaskanta bi zalika a dalilin wannan yakin jami'al kufare dukkanin kafirai fi sudan a cikin ƙasar sudan waɗancan da suka ba shi ɗauki masarautar kano katsina zamfara daura zazzau kabi to a ƙa'ida in musulmi zai yaƙi kafiri duk wanda ya goya ma kafiri ba ya koma mai shi ma so ya koma shi ba kamar su ko bai koma kamar su ba kaga shi dole a yaƙe shi to shi ne dalilin da yasa aka yaƙi borno aka yaƙi kano aka yaƙi katsina aka yaƙi daura saboda sun nuna wala'i gabi ga kafiri yawo wato ka gani kuma allah ya yi gargaɗi cewa ne ya ayyuhal lazina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minina to shi yasa aka yake su ba an yake su da musuluncin su bane sun goya makafiri baya duk bayani zai zo insha Allah to amin amin to shine yace wa azza bi zalika ad-din Allah ya daga addini ya buwayantar da shi faƙamat ɓawa'iful musulmi na sai ya zan sauran ɓangarorin musulmi min kulle nahiyatin ta kowane ɓangare yukatilu yana yaƙan kullu ba'ifatin ku fara biladihi duk wata jama'a daga cikin kafiran garuruwansa eh saboda wancan wala'in da suka nuna mai yunfa ila an fataha Allahul bilada sai da duka garuruwan nan Allah ya ba mu fatahinsu suka dawo gaba ɗaya ƙarƙashin daular sokoto wa azalar fasada allah ya kawar da ɓarna to me inda kai musulmi ne me abin damuwa cikin wannan waka cewa an yaƙi kakanninka a allah ya sauwaga alfasul sadi adda'awatul islahiyya wa manhajuha inda sheikh usman ibn fodiyo fodi rahimahullahu ta'ala to wannan fasili na biyu kenan zai bayani akan da'awa ta gyara da kuma manhajinta a gun asheku usman tunda mun ce da'awa ya fara jihadin ma mun ji sai da aka takare shi aka yi mai ya kuci sannan ya mai yawwa almabahas al'awwal da'awatu sheikh usman wa irshaduhu lin nasu qabla al-jihad to abin da ya kamata ku sani ku yan hausa shehu da'awa ya fara mun dai je yadda yanayin kasan nan yake da barna ko to abu da farko sai ya fara kira cewa wannan abun ba daidai bane bada al-sheikh Usman ibn Fodi bi da'wati ila Allah wa irshadin nasi fi afaqi biladi Sudan dukkanin sassanin ƙasa garuruwan ƙasa Hausa sai da ya je da'awa sai da isar da sako sai da ya yanke musu hujja kabala an ya kuma bil jihadi kamin ya tsaye da jihadi bi na sana sai da ya shekara talatin yana da awa kamin a yi jihadi kuma jihadin ma sai da aka takare shi shi asalar jihadin ma ba son shi yake ba kamawa na ta yi li'anna mabda amrihi saboda farkon da awarsa fi da'awa a da'awarsa ilallahi kana fi sana 1188 eh gashi na ansa wa amma qiyabuhu bil jihadi fakada shi kuma 1218 to in ka buga sai kaga ya baka shekara 30 to sai da ya share sai yana da awa ya shigo kabi ya je zamfara a gobir din ma duk garuruwa ko ina babu inda ba a je ba sauran makwabta ya tura albajirai duka duk inda an ka fahimci dai akwai matsala to an je an yi mi a yin sadda da'awa eh kano ma a sheku abdullahi shekararsa kusan hudu ko da ya zo ya same su sun durmaya cikin al'adu a hanyarsa zuwa aikin haji suka tsayar da shi ya yi musu tafsirin alkur'ani kusan shekara hudu sai da ya musu tafsiri tun daga fatiha zuwa min aljannati wan nas a can ya rubuta wancan littafin da wanka kawo diya'ul hukam sai ya mika musu to kaga sai da suka yi da'awa قال الشيخ عبد الله غند رحمه الله في كتابه تزيين الورقات شافي na 41 da 1 zuwa shafi na 142 ya yi kalbin lambobin ne shafi na 41 zuwa na 42 sun ma'akamna ma'a shefi malam ya ce muka tsayi tare da shehu da inu muna taimakonsa ala tabligin dini kan isar da addini ya siru bi zalika sharkan wa garba shehu yana tafiya gabas da yamma ya da unnasa ila dinillah yana kiran mutane zuwa ga addini bi wa'azihi da wa'azinsa wa qasaida ajamiyatin da kasidunsa na fulatanci da hausa wa ya hadimul awa'id al mukhalifata li shar'i yana rusa al'adu da suka saba ma shari'a fa ya'ti ilaihi ba'd an-nas min al afaqi aka samu mutane sashen mutane suna tattaki suna zuwa daga sassa daban-daban yadkhuluna suna shiga fi jama'ati cikin jama'arsa wa nahnu mu fi baladihi muna garensa allazi ishtahara wanda ya shahara bihi da shi wanda siba ilaihi kuma ana jingina shi zuwa gare shi wa huwa tsakal eh bi ta'ib muhammala da da'un mara digo wa qafil da qafil mumalatani tare da imala wa sukunin lami akhirihi da yiwa lamun sukunin tsakal tsakal to sai aka mai sai tsakal a yanzu amma asalinsa kafin ne sai aka juya aka mayar da shi gainin saboda ya fi sauƙin furtawa ila an sirna ma'ahu marratan ila biladi kabi sai da muka yi tafiya tare da shi wani lokaci zuwa garuruwan kabi fada ahun ya kira mutanen kabi ila islahil iman cewa su gyara imanin su gyara tauhidi wal islam da musulunci wal ihsan da kyautatawa wa tarkil awa'idin naqibalaha yace kuma ya kira su cewa su daina al'adu da ke warware musulunci suke warware imani sai ce fata ba kasirun minhum sai ka bawa da yawa sai suka tuba eh to su ba su yi taurin kai ba kamar na zamfara eh eh to wannan a farkon lamari daga baya an samu matsaloli wasaru ilai har aka samu mutane suna barin garuruwansu suna zuwa wurinsa lamma raja a lokacin da ya koma ila watsanihi zuwa garinsa tsagel afuwajen jama'a daban-daban ya stabi'unar wa'azi suna sauraron wa'azi wamin ha a wannan dai shekara da ya fara da'awa ta 1188 fataha Allahu lahul qabula awwalan to a wannan shekara Allah ya fara bashi fatahi aka fara fahimtarsa fatahi anan ba na jihadi yake nufi ba a'a mutane ma suka fara gane me yake faɗa kuma suna karɓa sun sannan saraye tafiya ilal biladi zuwa garuruwa hatta kasuratul jama'a har jama'a suka yi yawa wa sha'at suka yadu suka warwatsa daban-daban to wa kana shehu shi a shehu usmanu la yasiru ila muluki farkon lamari baya alaka da sarakuna baya mi alaka da su wala yu'amiluhum kuma baya mu'amalanta su falamma kasratil jama'atu lokacin da jama'a suka yawaita indahu agunsa washtahara amruhu al'amarin sa ya yadu ya shahara inda muluki a gun sarakuna to saboda maslaha wa gairahim da wasu su saboda maslaha ra'a sai ya ga Allah budda mina sayra ilai sai ya ga to tunda suke mulki kuma cikin kasar su ake to kaga dole ya zama akwai alaka tsakanin su eh saboda makiya za su iya hada kai da su sai a cutar da musulmi to fasara sai ya tafi ila amiru gobir bawa zuwa sarkin gobir bawa jangwarzo shi ne sarki na farko da shehu ya fara mu'amala da shi to shi ma bawa ɗin nan za ka yi tajin abubuwa ana yaɗawa kansa bawa jangwarzo cewa wai a yana da kyakkyawar alaƙa da shehu usman ya har gida ya gina masa a alƙalawa ya gina masa masallaci har yana karantar da 'ya'yansa to wannan duk ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne asali shi wancan malamin da mun kai bayani a ɗazu a doktor aliyu abubakar shi ya kawo maganar a littafinsa kuma bai faɗi marji'i ba to shi kuma ɗan wannan ƙarnin ne bai daɗe da rasuwa ba saboda ya rasu 19 wannan 87 ya rasu kaga bai jima da rasuwa ba eh to saboda haka wannan kenan sannan in ka koma cikin littattafan su a sheku abdullahi muhammadu bello da shi karan kansa a sheku usmanu babu inda waninsu ya ambaci wannan magana da sauran almajirai to kaga abu ne wanda in ya faru dole a fili yake dole su sani to ya aka yi ba su kawo ba a sheku abdullahi bai taɓa faɗanta ba shi ma muhammadu bello to wannan magana ba ta da asali sannan kuma duk littattafai da suka rubuta wuraren da a sheku ya zauna ko da na sati ɗaya ne sai da an ka faɗa amma alƙalawa ba ta ciki sai da an ka yi jihadi to alaƙar su wadda ta tabbata to za mu faɗa bal ma za mu ga shi ba wa ɗin ya yi a taftin ɗin kisa ga shehu usmanu to wannan zai gina mai gida da masallaci to wannan yana cikin abin da su 'yan hausawa ke faɗa to wannan magana ba ta da asali ku daina wahalar da kanku ba karatu ba ne bai tabbata ba a doktoru aliyu abubakar duk da shi yana mai ganin cewa jihadin na gaskiya ne kuma ya jinjina ba a shehu usman to ya kamata ya faɗi marji'in maganar ina ya samu ta to bai faɗa ba kawai haka ya kawo ta to wala Allah wani bature ne ya rubuta tun da littafin nashi ya kasa maraji'an gida biyu akwai littattafan boko akwai na larabci in kun duba za ku gani to wa bayyana lahul islam sahiha shehu ya bayyana ma bawa cewa ga musulunci sahihi wannan musuluncin da kake da'awa ba musulunci ba ne ka dawo kan musulunci na gaskiya kaji yadda musulunci yake kaji yadda musulunci yake wa amarahu bi zalika ya umarce shi da wannan wa iqamatul adali da tsayar da adalci fi biladihi a garuruwansa sun baraja ila wadanihi sai koma zuwa garinsa to wannan shine dalilin zuwan kaga ashe zuwan ma ya je ne dan me dan yayi da'awa amma asali da awarsa daga shi sai talakawa sai almajirai irinsa ba ruwa ne da sarakuna wata makkana bai zalika min addu'a'i ya samu tamkini a dalilin wannan zuwan don a an ce ya karbi wasu shawarwari da sheku usmanu ya masa daga baya bayan ya fahimce shi kenan amma kamin wannan lokaci to ya ya abin nan yayi adawa da shi sosai izi sara man la yakhafu Allah domin daga baya aka samu wanda bai tsoron Allah ya khafa inkara amri yana jin tsoron yayi musu da shi saboda shi bawa din to sai ya gamsu kuma gamsuwar saboda wani abu da ya faru wanda za mu karanta saboda daga baya sai yasa aka kira malamai an ce sun fi malami dubu to shi alwaziru gidado na liman ya ce manufar kiran dan a kashe shehu to da aka zo aka ga kisan ba zai yi ba kuma aka fahimci da awar shehu tana da ƙarfi to shi ne sai ya fito da siyasa ta araba kuɗi sai ya fitar da makudan kuɗi ya ce kowane malami a bashi kowane malami ya kwashe yasa aljihu shi shehu ya ce bai da bukata kuma duk wani wanda a tare da shi bai so eh haka almajirai na ganin zinari sun kabar shi eh ba kudan kudi wajen miskali 500 kudi ne ma sai a hankali za a daɗe ana ci ba su ƙare ba eh to da ya fahimci shehu yaron jaye shi ne dai kawai sai ya daina yakansa amma batun ya gina mai gida da masallaci babu wannan babu wannan li'ajalin tisalihi bisun ɓali saboda alaƙar da ya samu da sarkin ila anin taƙalna ila bila da zamfara kaganan malam bai faɗi cewa ya ga kaza-kaza da sauransu ya ce to daga nan bayan ya kira sarkin gobir ya ce kuma sai muka ciranta zuwa ga garuruwan zamfara lidiya ya ahali ha saboda kiran mutanenta ila dini zuwa ga addini fa'aƙam na fi ha muka zauna a ciki na hawa hamsati a awamin wato tsawon shekara biyar haga an yi aiki wa kanat biladan su garuruwan zamfara sun kasance garuruwa ne galaba ala ahali haljihalu jahilci yaron jaye su a wancan lokaci kenan yanzu sun yi karatu akwai malamai lam ya shumma galibu ahali hara'i hatar islami mafi yawansu ƙanshin musulunci ma ba su shaƙa ba to shi yasa aka ɗauki waɗannan shekaru ana ta mi ana ta karantarwa eh wa kanu saboda jahilcinsu sun kasance ya atuna ila majalisar sheikh sukan zo majalisin wa'azin shehu muhtalitina ma'a nisa'i suna garwaye da matansu sai haga namiji zaune da mace ta zo kusa gare ta zauna wai wa'azi yake saurari eh kaga akwai jahilci eh zafara amma waɗancan ne ba na yanzu ba eh yanzu ka yi kaga hashira a musulunci sun tsayar e to kaga sun shiga gaba to bala ya ce su suka fara e to kaga wancan tarihin ne ake bagana daga baya alhamdulillah zamfara ta yake musulunci ya yi ƙarfi sosai faifar riƙuhun to in sun garwaye da matansu sai shehu ya raba su ce mata ku koma nan maza ku koma nan wa yu'allimuhum shehu yana koyi sanar da su annal ikhtilaba haram sai ce ai garwaya mata da maza haramun ne ku daina da bayan an allamahum qawaid al-islam amma sai ya fara koyar da su ka'idodin musulunci don in yace nuna musu cakuɗe ɗaya ne tunda a can gida ma ita suke a kasuwa ita sai su watsi to amma sai ya ci gaba da wa'azin shi ya ci gaba da wa'azin shi ana karatar da su musulunci da ka'idodin musulunci to daga baya sai ya ce to abu kaza da kuke yi ga matsayinsa ga kaza da sauransu saboda haka ku daina inta lokaci ya yayi an ce to lokacin sallah lokaci yayi to masha Allah to nan za mu tsaya zagaye na biyar ko? eh a na biyar ustaz ko to to ba sha Allah to ba damuwa to to ba damuwa sai mu tsaya da insha Allah in ayi sallah kai tsaye da Allah za a dora bayan an dan ci abinci haka na minti goma eh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله نعم eh eh a ina za ana nan za a tsayi mana ko ina ba mu zuwa
sama da mutane suna da yawa mashina da sun cika wurin nan ba wurin zama ga aji nan ba ku bude shi bai isa ma da tsayi
to ai ba da daya za to mu tsaya nan amma ka ka a bari a hita eh kuskure za a bata mana lokaci